قيل لهم في الأرض ومضي فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masallaci na sabilu huda kat wanda yake unguwa ta mayar alfan a wannan gari na da magaram domin ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma na wannan shekara ta 1447 ta hijirar manzara sama yau muna watan ramadana yana da kwana uku insha Allah kenan bi idinillahi tabaraka wa ta'ala za mu ci gaba darasi wanda yau zama ne na biyu na wannan darasi na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul mursalat wanda a cikin suratul mursalat mun ga muqaddima ta sura da kuma at-tafsir al-mawdu'i na sura sannan kuma hallo mun ga kusan ayoyi 19 na wannan sura da abin da ya tsara a gare su wanda dai allah maɗaukin sarki ya buɗe wannan sura da rantsuwa da iska da kuma rantsuwa da mala'iku a kan cewa lallai tuwunin alkiyama mai zuwa ne ya allah waɗi siffofin da wani alkiyama zai kasance da shi shi ne ficewa hasken taurari da kuma mai yake da suna tsatsagewa sama da kuma tahiyar da duwatsu da kuma tsayi da manzannu ran tashar kiyama domin su yi shaida domin a yi hukunci kuma tsakanin al'ummu gabaki ɗaya a wannan wuni na yawon kiyama wanda ake ce mishi yawon fasul ranar alkalanci da rarrabewa shine dai ranar alkiyama sannan kuma hallo manga cewar lallai allah maɗaukin sarki ya yi bayanin cewa shine ya hallakar da mutanen fari da kuma mutane na ƙarshe da kuma hallo haka yake aikatawa ga dukkanin maɓannata duk wani maɓannaci idan ya kasance na yin ɓannato yana kan sunnar wannan ta hallakarwa wanda su ne dai wannan ayoyin da muka gani insha Allah wanda a darasin da ya riga gabata baruga mun ga tafsirin su sai mu tashi insha Allah a aya ta gaba bi iznillah tun daga alam nakhluqukum min ma'in mahin insha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين شكرا جزاكم الله خيرا wannan ayoyin bayan Allah maɗaukin sarki ya bayyana cewa lallai maƙaryata tashin alkiyama mutanen fari wanda na annabawan fari mutanen annabinu da samuda da adawa shi ya hallaka su da kuma mutanen ƙarshe mutanen sa'andabi musa da sauran al'umman da suke kusa da kusa sannan kuma halo da duk wani ma'annaci mushrimi mushriki azzalimi to allah maɗauke sarki na hallaka shi kamar yadda hallaka na fari sai kuma allah maɗauke sarki aka da cewa lallai kwarin azaba ya tabbata a wannan wuni ranar ta shafi yama ga masu karyatawa to sai surar ta ci gaba da ba mu bayani na hujjoji da dalilai wanda suke nuna cewa lallai Allah na da kudura da karfin iko da karfin mulki akan ya mai da dan adam a asalin halittar shi mushrikai suna cewa bayyayewa a ce mutum ya riddige ya zama toka ya zama ƙasa ya riddige kuma a ƙara mai da shi a sanin halittar shi shi ne Allah zai kawo musu hujja shi ne wa ya halitti ɗan adam daga ruwa wanda yake wulakantacce ta yaya za a yi kuma ka yi tunanin cewa ba ya iya maido halittar ɗan adam wa ƙirƙiro halittar ɗan adam ba ta yi wahala ba kan maida shi kan halitta a gari shi ne nan allah maɗaukin sarki ke bayani allah maɗaukin sarki ke cewa alam na lukkun mimma in mahin shin ba mu ba ne ba muka halicce ku mimma in mahin daga ruwa wanda yake wulaƙantacce allah maɗaukin sarki ya halicce ɗan adam daga ruwa ruwa na mani wanda wulaƙantacce ne mahinun ne wulaƙantacce ne mahin minar ihara wulaƙantacce ne abin kyama ne in ka ganshi a tuho shi ka za ka wanke shi ba ka yarda ba ka yawo da shi ana kallon ka kana ɓoyewa kunya kake ba wani ya ga ya taɓa tuhonka haka wulaƙantaccen ruwa ne to daga wannan ruwan allah maɗaukakin sarki ya halice ɗan adam alam nakhluqukum nan istifhami shin ba mu muka halice ku ba daga ruwa wanda yake wulakantacce istifhami ne taqariri tabbatar da abin da yake tabbas Allah madaukakin sarki ya da tsara daga ruwa wanda yake wulakantacce haqirun wulakantacce me yasa aka sanya mishi suna ruwa wulakantacce saboda ruwa ne mai rauni ruwa ne mai rauni amma wannan kai dan an sifanta shi da wulakancicce ba shi ke nuna ba kuma da jasa gare shi wannan kafiya kafiya ce mai zaman kanta ba da wasu kiwo sun yi sabani wasu sun ce najasa ne wasu sun ce ba najasa ba ne ba abin da ya karin dalili ne ruwan mani ba najasa ba ne ba wadda a cikin surat tariq Allah bakin sarki ya ce falyanzurul
insanu mimma khuliqa خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب Allah maɗaukakin sarki yake cewa ɗan adam ya duba ya ga daga mai aka halicce shi ya Allah ba da amsa an halicce shi min ma'in dafiq daga ruwan da yake tun kuɗa junan shi ya juna lokacin huddo shi ta ina yake hudu min bayin sulbi daga gadon baya wata ra'ib da kuma ƙirjin iyamace gadon baya na ɗa namiji ƙirjin iyamace daga nan ruwan yake hutu to wannan shi ne ruwan da aka halittu ɗan adam da gare shi amma wannan ana ganin ɗayan annabi adam shi asalin adam ɗin annabi adam ɗin allah halitta shi ne daga wanda mai yake suna laka daga ƙasa ita kuma matar shi hawa'u Allah halice ta daga ɓangaren ƙirjin shi ha ƙashi na ƙirjin shi a wazzai kenan sannan kuma hallo halittun da suka zo bayan su ƴaƴansu har zuwa tashar gama duka an halitte su ne daga ruwan mani wannan ruwan da ake bayani akan shi a cikin suratul insan wanda zamu gani insha Allah a yan kwanakin da zamu ga tafsirin ta Allah madaukakin sarki yace inna khalaqnal insana min inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira Allah madaukakin sarki yace lalle tabbas mu muka halice mutum min nutfa daga dugo na ruwa na maniyi amshajin cakudadde an cakuɗa shi daga ruwa na namiji da ruwa na mace ake cakuɗawa sai ya ba da ɗa to kaga ɗan adam dai ga daga inda aka halitta shi to ai wannan abin ya yi mamaki akan a ce za a maido mutum bayan ya lalace bayan ya rasa zike abin ya yi mamaki asalin ka ruwa ne ka duba kana ruwan nan a cikin ruwan kuma ruwan aka matso shi za a ga duda ce tsazira wata ya tsutsa ce mai kwanai da kai mai jela ƙananu shi ne asalin ɗan adam in aka sa cikin ya shiga cikin kwai na iya mace sai ya hawayu ya koma jini daga jini sai ya koma mai yake da suna uh, gudan tsoka daga nan sai a sa mashi kashishuwa bayan an sa mashi kashishuwa sai a busa mashi rai a samu dan adam wannan shi ne halittar dan adam ya zo a hadisi na abdullahi bin mas'ud wanda inna ahadakum yujma yujma khalquhu fi batni ummihi 40 zuwa karshen hadisi da sauran ayoyi da dama wanda suka tabbatar da haka wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi ya yi tofi a hannun shi sai ya nuna ɗan yatsa shi akan haka sai ya karanta hadisin qudsi yake cewa Allah maɗaukin sarki ke cewa a hadisin qudsi yabna adama anna tu'jizani wa qad khalaqtuka min mithli hadhihi ya kai dan adam har kana tunanin zaka buwaye ni alhali na halice ka daga ruwa wanda yake kwatankwacin wannan toshin yadda ka san ruwan miyau yake ruwan miyau an halice ka daga wannan ruwan duk rauninka haka ke tunanin zaka buwaye Allah haka ke karyata Allah haka ke cewa Allah baya iya maido halitta wannan shine hadisin nan wanda yana munasaba da fasara wannan ayat shine ne Allah madaukakin sarki ke cewa alam nakhluqukum min ma'in mahin shin ba mu muka halicce ku ba daga ruwa wanda yake mahinun ne mai wulakantacce ne wannan ruwan ta yaya aka yi halitta sai za a fassara faja'alnahu fi qararin makin sai muka sanya wannan ruwan fi kararin a guri matabbaci makinun guri mai kiyaye shi tabbatacce mai garkuwa shine ma'aifa faja'alnahu sai muka sanya wannan ruwan fi kararin a arrahi ma'aifa matabbaci kenan makinun mahsunun abin kiyaye Allah ya yi mashi gurin tabbata don ya hawali ya koma ɗan adam a cikin ma'aifa wanda ma'aifa da akwai matakan tsawo a ciki yadda za a kiyaye wannan ruwan digon mani da ya shiga a hayya kai zuwa ga a halicce shi idan da yake da suna nan wannan an yi bayani akan cewa ruwan mani in ya shigo ga inda asali ake kai shi shine ma'aifa don ce matabbacin shine arrahim wajen annahu fi qararin fakin sai muka sanya shi a matabbaci wanda yake abin kiyayewa shine rahimin mar'a shine ma'aifa ta mace zai shiga nan gurin a kiyaye shi anan ila qadarin ma'lum in aka sanya wannan digon mani zai zauna a cikin ma'aifa zai zauna har zuwa wani dan lokaci ila qadarin zuwa wani dan lokaci ma'lumun sananne wadah ila qadarin ma'lum sai zauna har zuwa wani ɗan lokaci wanda yake sananne shi ne dai bayanin da muka riga muka bada in aka sanya shi na ɗigon maniyi har ya hawala ya koma da yake suna in ya yi kwana arba'in ya koma gudan da yake suna jini daga nan kwana arba'in ya ƙara kwana arba'in ya koma gudan tsoka daga nan ya ƙara kwana arba'in a sanya mishi kashushuwa a busa mishi kuma rai to haka wannan kadar ɗin ma'lum zuwa ga kadar waktin ma'lum wani lokaci sananne muhaddad an tsara shi shine malamai suka ce har zuwa lokacin da za a yi shi kadarin ma'lum zuwa lokacin da za a yi aihe shi a hudu shi daga cikin mahaifin shi nan ishara akan cewa kadarin ma'lum Allah maɗauki sarki ce har zuwa wani lokaci sananne malamai suke cewa a wannan da akwai ishara kan cewa kenan lokacin da ɗa yake zama a ma'aikun shi sananne ne allah ya sanar da al'umma shi ne na allah ce ila kadarin ma'alu sananne a da likitoci na da na zamanin da kayan shigowar ilimi sun sani da al'ada da binciken suna iya gane wa mace lokacin aihuwarta ya yi za su iya cewa nan da wata ɗaya nan da sati ɗaya nan da wani ɗan lokaci za ta haihu a yau ma kuma hajji alhamdulillah ga ilimin muka allah ya sanar ta hanyar ecography da sauransu a gani ana iya gane lokacin da mace za ta haihu shine na allah mawakin sarki ce ila kadarin malu zuwa ga lokaci wanda yake sananne faƙadarna fa ni'mal qadiru Allah madauki sarki ce mun kaddara halittar dan adam fa ni'mal qadirun madalla da mu wanda muke kaddarawa muke halitta halittar dan adam kenan nan kaga Allah madaukin sarki ya cancanci yabo da girmamawa da jinjinawa shine Allah madaukin sarki ce faqadarna mun kaddara halittar dan adam mun daidaita ta fa ni'mal qadirun madalla da masu kadartawa mu inza Allah madaukin sarki wannan faqadarna fa ni'mal qadirun duka an yi shi da siga ta jama'a li li litta'zim an yi shi da siga ta jam'i dan a girmama Allah madaukin sarki uslubi ne na al'azama قدرنا القادرون ده جمعي ne da kan ce fa qadartu fa ni'ma qadirun ana sai aka kashi da jami'i da tsara girmama Allah uslubi na ta'zim wadah Allah ce maka Allah sai alkhairi kina wannan shine ishara akan yanda halitta ta dan adam take kasancewa to Allah madaukakin sarki da ya halitta dan adam daga wannan ruwan wulakantacce ruwan da kowa na kayamashi shi ne kuma har kafiri zai riya cewa bayyayuwa in dan adam ya mutu aka sanya shi a kabari ya riddige ya koma ƙasa a iya tada shi وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه Allah ɗauki sarki ce ɗan adam ne ga buga mana misali ya ce man yuhi hadhihi al-azam wa yarani waye zai rayar da wannan mai kyau suna kashishuwan suna da diddige ya buga mana misali wani siya halka ya mance yaya aka halitta shi ya yi tuntuntuni yaya aka halitta shi halittar ta yi wahala in ma a manta ta tunanin shi a yanayin tunanin shi halittar ta yi wahala ba mai dawa ba idan shi ne dai wannan abin da ayoyin suke bayyana mana to sai allah maɗaukin sarki ya rufe wannan matsa'in wayoyin yawma ibinin mukazzimin a ranar tashin alkiyama a wannan wuni na tashin alkiyama kwarin azaba daban wani azaba ya tabbata lil mukazzibina ga masu karyatawa da tashin alkiyama daga cikin su shine kafir mai karyatawa da tashin alkiyama mai riya cewa ba a tashin alkiyama kaga wanda ya karyata da haka ga ayoyi an bayyana mashi karara ya karyata to kwarin azaba ya tabbata gare shi na ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين na'am shukran jazakumullahu khairan hasbukum barakum na'am Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani na ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya ma dan adam alam naj'al al-ardha kifata shin ba mu ba muka sanya ƙasa ta kasance kifatan matattara kifatan jami'atan matattara a gare ku idan kuna raye kuna rayuwa a samanta kuna rayuwa a samanta kuna gidaje da guraren zamanku idan kuna mace ana binne ku a suturta ku a cikinta a yi muku kabar alam na jihalil arda shin ba mu muka sanya ƙasa ba ta kasance kifatan ta kasance mai tattara ku wanda kuke rayuwa a cikinta ko a samanta kifatan jami'atan wadda take tattare ku take hada ku shine malamai suke cewa alkaftu shine yani aljam'u wadammu kafattu shay'a jama'tuhu na tattara abu wadda shine alkaftu shine suka ce kifatan jami'atan tajma'ul ahya'a wal amwat wadda take hada rayayu da matattu wani ɗaya daga cikin sha'irai yake cewa fa'anta yawma fawqal ardi hayyun wa anta ghadan tadummuka fi kufati yake cewa a yau kai fawqal ardi hayyun kana rayuwa a saman ƙasa ne rayuwarka in kana raye a yau shine kana rayuwa a saman ƙasa wa anta gadan gobe bayan ka rasu ta dummuka ƙasa za ta tattaro ka a cikin jikin tafi kufatin ta haɗa ka a cikin ƙasar cikinta ta suturta ka kaga wannan malamai suke cewa ƙarshen haka wanda yake nuna cewa lallai da akwai ishara kan cewa wajibi ne a suturtar da bawa kuma ni'ima ce allah maɗaukakin sarki mishi in bawa ya mutu wajibi ne a yi mishi kabari a binne shi ba za a ƙona gawar shi ba ba za a barta ba a waje ba za a yadda ta ba za a binne ta ne a cikin ƙasa ba a yi bene ba a yi mishi kabari a saman bene ko makamanta kala a cikin ƙasa za a binne da wannan ayar da ta yi ishara shi ne suturtawa shi yasa bahaushe kan yi yana cewa an ma mutum sutura an suturta shi an koye shi a cikin ƙasa wata ni'ima ce ta allah maɗaukin sarki yamma bawa inda yau a ce in mutum ya mutu kawai barin shi ake ana yadda shi zakuna da gayya da sauransu dinga ce shi an da da akwai tozarci kuma da su ma kansu rayayyun ba su iya rayuwa hankalin su kwanci sai Allah ya shar'anta a je abin ne Allah taimaka Allah sa alkhairi na shi ne Allah mawaki sarki ce alam naj'al al-ardha kifatan shin ba mu muka sanya kasa ba ta kasance matattara a gare ku a halin rayuwarku kuna rayuwa a sama da ita a kuma in kun rasu kuna rayuwa a ciki shine Allah madaukakin sarki yake cewa minha khalaqnakum منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى Allah madaukakin sarki yace minha khalaqnakum daga ƙasa muka halice ku an dubi asalin halittar dan adam shine annabi adam an halice shi ne daga ƙasa wa fiha nu'idukum a cikin ƙasar dai ake maida ku wa min hannun kurjikun kuma da kasar za a hudu kuran tashi a tsayawa yana kaga cikin kasa za a maida mutum in yawon su wadda shi na alama ake sai ya ce alamaji al'arda kifata shi ba muka sanya ba kasa ta kasance kifatan abin tattara ku ne ahya'an a lokacin da kuke rayayu wa amwatan da kuma lokacin da kuke matattu a lokacin da kuke rayayu ahya'an kuna rayuwa a saman kasa kenan wa amwatan a lokacin da kuke matattu kuma a cikin ƙasa kenan kuke rayuwa sha'abi imam sha'abi yake cewa yani batanu hali amwatikum wa zahri hali ahyaikum cikin ta na matattu ne daga cikin ku zahriha samanta kuma lo na rayuwa ne daga cikin ku shine abinda malaman tafsiri suka ce هي الله مؤكي سركي كما يتي وجعلنا فيها رواسي شامخات كما موني دي دم سانيا قسا تبادا أنفاننتا عند قسا بتدا تراكو بتدا جمشقي da aka sanya mata da girgizawa za ta dangai sai Allah madaukakin sarki ce waja'alna fiha rawasiya muka sanya duwar wasu shamikhatun manya jibga jibga wa'inda suke zaman toma ƙasa tiraku masu rike ƙasa wanda yau duk wanda ya karanci ilimi na mai yake wasu na ma'adanan ƙasa da arzikin da ke cikin ƙasa da saman ƙasa ya san da cewa lalle dutse babban amfani gare shi a ƙasa inda babu shi da dakwai matsala wanda alkur'ani tun kayan a ƙirƙiro wanda ilimin alkur'ani ya yi ishara zuwa ga haka kenan wannan duwar wasu allah maɗaukin sarki ya sanya su ne a cikin ƙasa don su zamto turaku matabbatar ƙasa don su zamto markar ƙasa wannan kenan duwar wasu allah maɗaukin sarki ya sanya su ne ba don kuma ba don su zamto turaku ga ƙasa da matabbatar ƙasa shine allah maɗaukin sarki ke cewa a cikin wata sura wa alƙa fil ardi rawasiya في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة Allah maɗauki sarki ke cewa wa alƙafin ardi rawasi Allah ya jefa duwar wasu a cikin ƙasa wanda za su riƙe ta rawasiya kenan dutse mai riƙe ƙasa an tami da bikin kai la tamidu bikum dan katta girgiza ku yanda aka bar kasa babu wannan turakun da babu duwar watsan nan wanda suke a matsayin turaku shine amfanin kasa shine albarkar kasa duk guraren da za ka ga rayuwa ta yi karfi za ka ga da duwar wasu a ciki ko gini akai a guraren da duwar watsi za ka ga babu eh, yawan tsatsagewar gini da sauransu guraren da ke da koyi yawan zuwar wasu za a gaba a cika yi musu ba girgizar ƙasa musamman zuwar wasan da suka shiga cikin ƙasa ba wanda suke saman ƙasa ba kaga wata hikima Allah taimaka Allah ta kai wani ishara Qur'ani ya yi ishara kan haka wanda yau mutane suna ta dogon bincikina akan haka suna ta shiga ƙololuwa amma ga shi alƙur'ani ya yi ishara zuwa ga haka wanda na daga cikin da yake suna masail na al-ijaz al-ilmi fi al-qur'an al-karim ijazi na ilmi ilimin muka wasu mas'aloli na ilmi na duniya wanda a yau aka binciko su aya gane su al-qur'an ya riga ya ishara kan haka ya kuma wasu ka'idodi hamma akan su Allah ya taimaka Allah ya sa alkhairi shine Allah madaukakin sarki yake cewa anan dawo kan aya da muke ciki waja'alna fiha muka sanya a ƙasa rawasiya rawasi jam'i na arrasi arrasi shine abin da yake tabbatar da abu shamikhatun shamikhatun madaukaka manya dogaye shine shamikhatun Allah madaukakin sarki ya sanya su a cikin ƙasa dan kada ƙasa ta girgiza sannan kuma halu wannan kaga baiwa daya an ni'ima daya wannan wannan ni'ima kina bayan ita ƙasar sannan kuma hallo gaduwar wasan da aka sanya mata dan su tsaida ta ha kuma ga wata nema sabuwa wa asqainakum ma'an surata kuma mu ne dai muke shayar da ku ma'an wani ruwa mai daɗi furatan mai daɗi mai ɗanɗano mai ƙarfi mai daɗi furatan shine alma'ul azim alma'ul furat alma'ul azim alhul ruwa mai daɗi ba mai zartsi ba ba mai kanwa ba ba mai gishiri ba idan kaga samun ruwa mai daɗi mai daɗi ba mai zarɗi ba mai kanwa ba ba ƙaramin nema ba ce ba shi yasa a nan gurin mutanen nijar a gode ma allah ma'aukin sarki allah alhamdulillah allah ya arzuka wannan ƙasa tamu da ruwa mai daɗi wallahi wani wata nema ba ka gane ta ya kata wata ƙasa allah lokacin da muka ta yi tunis ruwa ruwa ne na gishiri a yi gama sa kayayyakin duniya nan don su zamto da daɗa babu haka za ka yi ta shan shi da zartsuwar tsinshi bakinka har ya canza kan mu je nan da ya sama ofcanmu najeriya ruwa ga shi kala-kala ya a hankali daman kan shi ana cewa ruwan burtsatse ai kasar daga kalmar ba wallahi gode wa allah wallahi muna cikin ni'ima kuma mu taya shugabanninmu da addu'a Allah kare su Allah tabbatar da gadigansu Allah ba su ƙarfin iko da kiyaye ayyuka da kuma tabbatar da wannan ƙasa a cikin kwanciyar hankali kuma Allah sanya musu son talakawa da tausaya ma talakawa Allah kare su Allah kare mana wannan ƙasa ta muna cikin ni'ima ba karama ba iya ni'ima ta ruwa wannan kadai Allah ya ishe ka ne ba Allah taimaka amin shi ne alamauki sarki yake cewa wa asqainakum muka shayar da ku ma'an ruwa wanda yake furatan ruwa mai ɗanɗano mai daɗi abban hulwan baligal uduba wanda kai makura wajen ɗanɗano mai daɗi to kaga kaga wannan shine ruwa wanda asalin shi Allah ya sauko shi daga sama sannan kuma halu aka ajiye wani a cikin ƙasa ko ku sha na saman kai tsaye ko ku huddo daga cikin ƙasan wanda daga sama ya zo aka ajiye shi a cikin ƙasa duka dai allah ne yake shayar da ku allah maɗauki sarki ke cewa a fara'aitu mulma alladi ta shirabu a fara'aitu mulma alladi ta shirabu a antum an zaltumuhu min almuzni am nahnul munzilun لو نشاء لجعلناه حطاما ف... لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون الله ما أوكي سركي كي تاكباني لاباري ruwan da kuke sha shin ku ne kuka sabko shi daga giragizai ko kuma mu ne muka sabko kuka sabko shi ko muka sabko amsa shi ne tsaya tabbas Allah maɗaukin sarki ya sabko da wannan ruwa ya Allah maɗaukin sarki ke cewa inda mun so da mun sanya wannan ruwan ya kasance ruwa ne mai zartsi mara daɗi ruwan burtsatse mai zartsi mai kanwa mai gishiri amma ya muka ba ku shi mai daɗi na sha falola ta shukuru me yasa ba ku gode ma Allah kiran kaga shine ruwa ni'ima ce ba karama ba mai girman gaske shine Allah maɗaukin sarki ce bayan haka wailun yawma idilil mukazzibi kwarin azaba da banin azaba ya tabbata a ranar alkiyama ga masu karyatawa bayan wannan ni'imomin da aka bayyana wanda Allah madaukakin sarki yayi ma bawa bayan bayan hujjojin da suke nuna cewa lalle Allah yana da karfin kudura da iko da ilimi kuma zai mai da halitta a yanda take amma kuma mutum ya karyata to kwarin azaba ya tabbata a gare shi Allah ce maka na'am انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين
نعم Allah maɗaukin sarki sai ya ci gaba da mana bayani a kan masu ƙaryatawa kafirai azzalimai masu ƙaryata da ranar tashin kiyama Allah sai ya ci gaba da bayani yake cewa in taliku ila ma kuntum bihi tukaddibu ranar tashar kiyama za a ce ma mushrikai da kafirai masu karyata tashin alkiyama masu karyata azaba ta wuta za a ce mashi in taliku ku tashi ku shiga cikin wutar da kuka kasance kuna karyatawa in taliku ku tashi ku shiga ila ma kuntum bihi tukaddibu zuwa ga abin da kuka kasance kuna karyatawa na azaba ku tashi ga tarar iri da buzu shin yanzu ma karyata za ku bayan kun gani kiru da muzu to gashi nan ku tashi ku shiga haka mala'iku masu tsaron wuta za su mace musu kun kasance kuna karyata kuna cewa ba a tashin alkiyama babu ranar sakamako babu wata azaba da za a yi muku kun karyata ko to ga ga abin da kuke karyata ba kiru da muzu ku tashi ku shiga yamma ga in ku a karyatawa haka za a ce musu ranar tashin kama in taliku إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب كتاشي كشغتكم متجهنم wanda a cikinta da akwai wani zil da akwai wata inuwa wannan inuwa inuwa ce ta da yake suna hayaki na wutar jahannama zi salati shu'ab wanda yake da bangararka guda uku wanda yake da bangararka guda uku wannan da yake suna hayaki malamai suke ta hayaki ne na wutar jahannama wutar jahannama in ta hudu hayaki hayakinta na rabuwa harshe uku kenan kaga sun shiga uku in zo malam bahaushe za su shiga gidan uku musiba kenan Allah ke Allah ma'aukin sarki ce in taliku ila zillin ku tashi ku tahi zuwa ga inuwa wannan inuwa shine hayaki kenan azil an yi amfani da kalmar zil ba ana nihin ba inuwa haƙiƙiya ta gaske wadda muka sani ana nihin da shi hayaki kenan zi salatu shu'ab wanda in ya taso yana rabuwa yana kasuwa gida uku yana yin bangarka gida uku to me yasa aka sanya mashi sunan inuwa dan a ƙara firgita su inuwa ta wuta ai da akwai matsala don a ƙara firgita su aka yi amfani da haka ana yin da shi shine hayakin wuta jahannama to wannan ƙarin bayani akan shi wannan zillin zai tsara su shu'ab Allah maɗauki sarki ce la balilin babu inuwa mai sanyayawa a ciki wala yughni min al ba shi karewa daga harshen wuta balma shi kin jawo masa harshen wuta kaga ba kamar inuwa ba irin ta duniya wadda in ka shiga za ka ɗan ji sanyi-sanyi ko sannan kuma hallo za ta kare ka daga zahir rana to su wannan inuwa tasu na farko babu sanyayawa babu wani sanyi la zalilin babu wani inuwa mai ɗan sanyi-sanyi wala yi guni minan lahab kuma ba shi kare mutum daga harshen wuta allahab shi ne harshen wuta ba shi kare wuta da ƙunar wuta da harshen wuta wannan shi ne sifata da yake wasu azaba take tunkarar kafirin allah kiyar allah maɗaukin sarki ya bayyana cewa za a yi musu inuwa a wutar jahannama ta wuta samansu kuma wuta kasansu allah kiyaye allah maɗaukin sarki ke cewa lahum min fawqihim lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal kafirai a cikin wuta za su kasance suna da me yake suna inuwa ta wuta tana ci daga samansu subhanallah hawa kuma lo daga kasa ga wata jahannama tana ci kai kowane ɓangare ne a wata ayin allah maɗauki sarki ke cewa lahun min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawashun wa kadhalika najzi adh-dhalimin allah maɗauki sarki ke cewa suna da daga ƙasa suna da shimhuda ta wuta tana cin tana bakar su haka kuma hallo daga saman su suna da murfi da inuwa inuwa da za a yi musu amma ta wutar jahannama subhanallah wannan shine da yake suwa inuwar da ake bayani a cikin wutar jahannama Allah ka raba mu da wannan inuwar ta cikin wutar jahannama Allah ka kiyaye mu Allah ka kabar mu mu yi aikin da zai kai mu zuwa ga wutar jahannama ya rabbi ya ubangi Imam at-Tabari yake cewa karkashin la dalilin wa la yughni min Allah yake cewa huwa la huwa yadhulluhum min harriha wa la yakinnuhum min lahbiha bayya kare su daga tsananin zahin wutar jahannama kuma lubayya kare su daga da yake suna harshen wutar jahannama babu sanyi a cikin shi kuma baya kare su daga wutar jahannama ko da yaushe yana hauhawa zuwa gare su Allah kiyar kuma yana rabuwa gida uku kamar yadda wannan aya ta bayyana wannan kenan dai shine dai da yake suna sifa ta inuwan da aka tanada musu na azaba Allah kiyar bayan haka mai tambaya zai yi tambaya to in haka inuwar take a cikin wuta jahannama ita yaya sifar wuta take sai Allah zai nuna maka wasu ababe guda biyu da zai nuna maka zai maka misali da tashbihi wanda zai nuna maka girman wutar Allah mawukin sarki ke cewa innaha tarmi bi shararin kalqasar lalle tabbas ita wutar jahannama tarri tana jifa bishararin da fartsatsinta irin da ya fartsatsi in ana in ka gama je makera an aka sa ita kirya wanda za a yana tasowa fatko na gawayi gama abu ta shan shayi in aka ka tare ka siyo gawayin kirya fatkwat din nan zai gai shine fartsatsi to wannan fartsatsin wutar jahannama tana jeho shi kal qasri kama al qasr al qasr shine bila ta shugabanni kamar bila ta shugaban ƙasa bila ta mulki shine alƙasar bila ta mulki shine alƙasar to duk farzatsi ɗaya kamar gida tankame mai ƙato irin na mulki alƙasar ina lillahi wa daraja dan haka ne girman farzatsinta yake ita iya girmanta yake shine ibnu kasir ke cewa zai kasance kal husun kamar wannan mai yake suna mai yake suna garu wanda ake zagaye gari da shi to wannan girman garu da ake zagaye da shi to duk farfadi da kamar shi kato in ta je hoshi inna hatarni bi shararin kalqaf kaga wannan zai nuna maka girma misalin girmanta shine kalli gida na mulki tun kame mai kato to duk farfadanta daya kamar ya haka yake he ka kadar ta girmanta zai kasance subhanallah ɓangaren girmanta ɓangaren kalarta launinta da kuma mai yake da suna gaugawarta shi kuma kamar raƙumma baƙaƙe Allah barkin sarki ce ka annahu jumalatun sufur kai ka ce kamar da yake suna raƙumma ne baƙaƙe wajen gaugawarta da kuma launinta gungu na raƙumma baƙaƙe wanda baƙin raƙumi baƙi ne raƙumi baƙi baƙin shi baƙi ne wanda yana karkatuwa zuwa ga da yake suna masara masara kaɗan shine jimalatun sufur shine raqumma waɗanda suke baƙaƙe wanda bakin suna maili zuwa ga mai yake suna masar to irin wannan raqumma suna da gudu da gaugawa sannan kuma hallo baƙaƙe ne to haka take ita wutar jahannama ta bangaren mai yake suna kala da kuma gaugawa to wannan da baƙaƙe shi yasa aka sanya mata suna jahannama bisa wajiya saboda bakin da aka sanya mata suna jahannama baka ce subhanallah ya zo a hadisi cewa an rura ta ta yi ja aka rura ta ta koma bula aka rura ta ta koma baka dilin dilin to ta jahannama baka ce dilin dilin a kuma hallo a wani hadisi wanda imam malik ya rawaito da imam bayhaqi a shu'ab al-iman manzala sai muke cewa shin kuna tunanin wuta jahannama fara ja ce kamar irin wuta ta kuta nan doron duniya manzala ya ce la wutar jahannama baka ce kamar bakin kwalta kalkari kamar bakin kwalta haka wutar jahannama take subhanallah wal iyaz billah baka ce dilin dilin to shine na aka siffanta ta da ka annahu jumalatu sufur kai ka ce rafin malik wa'inda suke yake suna sufrun wa'inda suke bakake nan sufurun ba ana nihin ba matsara don kan mutum ya fasarta shi matsara game da rafin ma sufur shi ne baƙaƙe wanda baƙin suna karkata zuwa ga matsara-matsara wannan shi ne ake nufi kuma jumalatu a wata ruwaya jumala babu jam'i a wata ruwaya jumalatun makamantar ƙira'at sun bambanta akan haka kenan wanda zai ishara da ana yin dai shine raquma shine jamal jam'i ne jam'ul jam'i ne jumala jumalatun ko kuma jumalatun jam'ul jam'i ne na jamal shi ma kanshi jamal din jam'i ne a asalin shi jam'ul jins ne wanda Allah ya taimaka kenan wannan sunne dai sifa ta wutar jahannama a wajen girma in ta jeho fartsatsinta guda daya kamar katon gida ne na mulki kasar ibn kasir yake cewa la ya tafayaru sharar min lahabiha kal husun wannan fartsatsan nata wanda yake hutowa take fesowa da shi shine zai huto yanda ka san garu na gari in an zagaye gari wannan katon garin duka in an zagaye gari dukan shi guda ɗaya kamar yara wannan shine girman fartsatsan ta jahannama zaka ji mutum yana cewa in aka ce ɗan mutum yana da akida yana da imani kyakkyawa ko me ya yi ƙarshe za a kai shi aljanna ya yi dinga cewa to alhamdulillah ba laihi a ɗan tattaɓa ne ko ya ne ne a ɗan babba ga wallahi ka kiyaye baka san bauta jahannama Allah kiyaye Allah kiyaye mata tunan irin wannan tunanin kina wannan shine Allah madaukakin sarki ke cewa inna tarmi bi sharrin kal qasr ka annahu jumalatun sufur wailun yawma idhil lil mukaththibin Allah maɗauki sarki ke cewa kwarin azaba da banin azaba ya tabbata a wannan wuni na alkiyama lil mukazzibina ga masu ƙaryatawa su ne mani kafirai mushirka wanda suke ƙaryata da tashin alkiyama tare da wannan bayanin ga azaba da suke tinkara su ga sifa wuta jahannama a duk da haka suna ƙaryata to kwarin azaba ya tabbata a gare su Allah ke na'am hada yawmu la yantiqun wala yu'zanu lahum faya'tadhirun wailun yawma idhil lil mukaththibin hada yawmul fasl jama'nakum wal awwalin فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين نعم شكرا جزاكم الله خيرا الله مأكي سركي كتوا hada yawmu la yantiqun a wannan wuni a ranar tashin kiyama rana ce wanda kafirai ba su isa ba su yi magana yawmu la yantiqun ba su ba yin magana shuru za su yi da bakinsu hada a wannan hada wannan wunin yawmu la yantiqun wuni ne wanda su ba su ba yin magana ba a ba su damar yin magana kafirai kenan wala yu'zanu lahum fayatazinu ba za a ba su izinin yin magana ba ma barantana su ba da uzuri babu izinin yin magana barantana har su gabatar da uzurrukan su dinga yin ƙarya wannan wani hali ne daga cikin hali na alkiyama da akwai lokacin da za su mutu su dinga cewa wallahi ba mu yi ba shirka ba mu yi ba kaza da sauran su dinga tayin a kyale su da akwai lokacin kuma ba a ba su dama babu mai yin magana ba a masu damar su yi wa allah kare ne shi ne allah bakin sarki ce ha za yi mula cikin wannan a wannan wunin wuni ne wanda kafirai ba za su yi ba bayani ko su yi magana ba a ba su damar yin magana wala yi zan lahun ba a ba su uzuri na yin magana faya a tazirun balantana ma su ba da uzuri na ƙarya su waɗi hujjoji su ce wallahi mun kasance kaza mun kasance kaza babu wannan uzuri a kawai da annabawa suke cewa ta aya yau ma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum ayya يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار الله أكيد سنكي كتوا رانا القيامة رانا توندا الظالمي كافري uzurinsu ba shi amfana su kuma suna da tsinuwar allah mafi sarki kinan ba a amsa uzuri a hannun kafirai ha kuma allah mafi sarki ita fa yau mai zillayen fa'uz zalimina فيوم إذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم فيوم إذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون أولا ونهم الله مأكي سركيتي توا الظالمين kafirai uzurinsu da za su bado ba shi amfanarsu baranta dama ba a ba su dama yi ba kuma ba ya amfanarsu wannan uzuri kinan a wurin alkiyama shi na allah maɗauki sarki ya ce ana haza yau mu layan tekun wannan wuni wuni ne wanda ba za su yi ba bayani wala yi zangahun ba za a ba su uzuri ba na yin magana uzuri na yin magana ba fa ya ta zuru baranta dama su gabatar da uzurinsu wailun yawma idin lil mukazzibin kwarin azaba ya tabbata a wannan wurin na tashar kiyama lil mukazzibin ga masu karyata ranar sakamakon na tashar kiyama bayan wannan bayanin da aka gaya musu amma sun ki yin imani kuma suna karyata to kwarin azaba ya tabbata a gare su ya Allah ma'auke sai ke ci gaba da bayani akan wannan wata alkiyama هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين الله مأكي سركي كيتوا هذا ونن ونن يوم الفصل ونين رربيوا أكانوا قرنا دبسكيا ونين alƙalanci wuni ne na hukunci tsakanin bayi jama'ana ku mun haɗa ku ku bayi wani awwali na ku na yanzu na ƙarshe da kuma mutanen ware duka mun haɗa ku a wannan wani da Allah maɗauke sarki kenan wannan rana ce yawon fasli rana alƙalanci babban alƙalanci rana da Allah maɗauke sarki zai ce limanil mulku limanil mulku yawon lillahi alwahidil qahhar mulki a yau a hannun wa yake ba wanda ya sai ce a yi ko makamantan haka na hannun Allah maɗauke sarki alwahid makaɗaici alkahar mugwaye to shi zai hukunci gaban a imekius zai hukunci ga bayi gabaki ɗansu ranar alkiyama ke za a haɗa mutanen fari da mutanen ƙarshe kul innal awwalina wal akhirina hayya قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم ma'lum Allah madaukakin sarki yake cewa ka ce da su innal awwalina lalle mutanen fari wal akhirina da kuma mutanen karshe la majmu'una za a hada su ila miqati yawmin ma'lum zuwa ga matsaya tsayuwa a gaban Allah madaukakin sarki a wani wanda yake ma'alumin sayani da Allah ya riga ya yi bayani akan zuwan shi idan na tasha dama za a haɗa mutanen fari da mutanen ƙarshe duka za a yi hukunci tsakaninsu za a yi alƙalanci Allah ne zai yi hukunci a tsakanin bayi Allah taimaka Allah ba mu guziri na tar da wannan wuni da ayyuka na garin kwarai wanda za su samu aljanna Allah ka ba mu guziri na ayyuka na garin kwarai Allah ka kiyaye mu da duk wani aikin da zai tunkarar da mu zuwa ga wata Allah kiyaye mu Allah ka tabbatar da digadigan mu akan ayyuka na garin kwarai to bayan an tsaya a wannan wuni kowa ya rikide sai Allah madaukakin sarki zai ce ma kafirai masu karyatawa da na tashar kiyama ya ce in kuna da wata dabara ta gudu ta kubuta ku yi fa in kana da kun kaidun wakidun in kuna da wani kaidi wata dabara wadda za ku yi na ku gudu ku huta daga wannan wani na tashar kiyama wakidun to ku yi kaidun ku yi dabara da za ku yi ku huta ba su da ba wani mai dabara kamar yadda annabawa kin sarki ke cewa a suratul rahman ya ma'ashara al-jinni wal insi يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفذون إلا بسلطان Allah ma'auki sarki ke cewa ya ku ma'ashara al-jinni wal insi taron mutane da aljannu in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi in kuna da damar ku gudu ku huta daga ƙasa ku huta daga sama ko ku huta daga ƙasa fanfuzu ku gudu ba ku da wannan damar to haka za a cewa mushrikai ma in kuna da dama ko wani kaidi da za ku iya huta ko huta mu gani babu babu wanda yake iya dama kamar yadda ya kuma halu a hadisi a kudisi ya ibadi inda kuma lan tabluhu naf'i fa tanfa'uni wa lam tablughu darri fa tadurruni bakka da wata makura da za ka kai wanda za ka amfanar da Allah baka kai ba kuma bakka da abin da za ka yi don ka amfanar da Allah sannan kuma halu baka kai ba bakka da kuma abin da za ka yi don ka cutar da Allah babu wata hila ba wata dabara la hawla wa la quwwata illa billah ba hila babu dabara babu karfi sai Allah bakka da wata dabara kidan wannan shine dai bayani akan cewa fa in kan lakum kaidun fakidun in ya kasance kuna da wani kaidi dabara da za ku iya kukuta daga azabar Allah za ku iya gujewa wannan wuni fakidun to ku yi kaidun ku yi wannan dabara wailun yawma idan jin mukazzibin Allah madaukakin sarki yace lalle tabbas kwarin azaba ya tabbata a wannan wunin lil mukazzibina ga masu ƙaryata wannan wani kwarin azaba ya tabbata a gare su duk da wannan bayanin da aka yi a kan tashin alkiyama karar duk da wa'azin nan da aka yi sun ƙi yin imani bal ma kare ta ce to kwarin azaba ya tabbata a gare su allah taimaka na sa alkhairi ina ji nan gurin za mu tsaya ganin lokaci abinda muka faɗi daidai allah sa cikin lillahi na hasata umu abinda muka yi na kuskure allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ko da ku tambayoyi to kai da shi na'am mai tafiya da farko shi ne malam mutum ya yi wankan yuma Na'am.
ya baya kuma ya yi wankan sabulu shi zai iya yin sallah ba sai ya yi amana ba na ya yi wankan ju- juma'a sai ya haɗa bayan shi sai kuma ya yi wankan sabulu na yana iya yin sallah ba sai ya mai yake wasuwa ba sake wankan juma'a wankan juma'a an karga ka yi shi sau ɗaya ya isa wadda kina an karga ka yi wankan juma'a sau ɗaya ya isa na sai ya yi alama sai ya yi alama aiwa in dai zai yi in ya fito daga wankan ba sai ya yi alama sai ya yi sallah ba sai ya yi alwala ba kuma ya yi wankan yuma kuma sai daga baya ya zo da wankan sabulu bayan ya kare wankan in ya wuzo ba sai ya sake ba sai ya yi alwala ba zai iya yin sallah na idan ya yi wankan juma'a cikakke yadda ake yi da arwala da komai kenan kai tsaye ba sai ya yi wata arwala ba daga baya ko to kuma bayan ya yi wankan juma'a kuma hazo sai ya yi wankan sabo na wannan hukuncin wankan nashi in dai yana nan bai yi ba wani abin da ya warware ya mishi arwala domin wanka na juma'a ya yake da wanka na janaba da sauransu a cikinsu da akwai arwala taharar kubura ce ita kuma taharar tsohura tana shiga ƙarshen tahara al-kubra kenan inda ya yi cikakken wanka na juma'a to ba shi ba sai ya sake yin wata alwala sawa'an bayan shi ya yi wanka da na sabuli ko bai wanka na sabuli babu wani tare da cewa hatta wankan sabuli ana iya amfani da sabuli a wankan ibada ma tunda ya matakar ka samu ruwan da za ka ɗaure jikinka daga baya ba laifi ba ne wadda abinda dai ba so ruwan ya zamto ba ruwa bane ba mai amsa ruwa wanda za ka yi wanka da shi wadda kinan ana iya yin hatta da sabon ba wanda ya fi karfin da ne wadda kinan wannan sabili bayya karya bayan haka insha Allah Allah ce ba mai tambaya na ƙarshe ke cewa malam dole ne idan mutum ya ci abinci zai yi sal- zai yi sallah sai ya kurkure bakin shi idan mutum ya ci abinci zai sallah mustahabbi ne ba dole bane ba ba wajibi bane ba abin da yafi ya kurkure baki eh, ihtiyatan dan ya ihtiyati ka aje yana cikin sallah wani abu ya bayyana a cikin bakin shi ya tamna ko ya sha ko ya huce mishi ihtiyati ne amma ba wajibi bane ba mustahabbi ne an so lokacin da ka riga kai a wannan kayan kai sallah ha sai ka ci wani abu ko sha wani abu ka kurkuye bakinka don ka shiga sallah bakinka yana tsantsan bakinka babu tsantsan wani abu ko sauran wani abinci wadda in mutum ya riga ya ci kuma ya je ya sallah babu komai na kanshi amma dai mustahabbi ne ne kurkuye baki wadda bayan ka ci wani abu eh, kafin sallah na'am Allah ce maka Allah ta sauran insha Allah kenan nan gudu za mu tsaya a sati a gobe insha Allah sai mu ci gaba daga da mun tsaya a daidai ana magana akan ɗan wuta amma insha Allah gobe ne albashir mu za mu shiga bayani zuwa ga ɗan aljanna inda mutaqi na fi zalala wa uyun ala ramba dai ka himmu tashi daga majalisa in san samu ne ya karanta mana wannan ayoyin insha Allah fadda insha Allah Allah taimaka Allah sa su